الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa barkanmu da sake haduwa a darasinmu da muke gabatarwa na usulul tafsir wanda shine majalisin mu ko zaman mu na takwas kenan muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba ɗaya to fasli na uku cikin wanda littafi na dirasatun fi usul tafsir wanda cikin shi ne galibi muke kawo bayanai sai abin da sharha da kuma bukata ta kawo wani lokaci fil asasu dalali ko dilali ko dulali duk ana cewa ad-dalalatu ad-dilalatu ad-dulala musallafun lugawi muttahidul ma'ana nan akwai fakra guda uku na farko me ake nufi da ad-dalala lugatan wasilahan mas'ala ta biyu fi turuqid dalala waɗanne hanyoyi ne ake bi a gane dalalatul lafzi alal ma'ana shi lafazin wace ma'ana yake bayarwa wace hanya ce za a bi don a gane ma'anar da ya bayar fi mada quwwati dalalatul lafzi alal ma'ana au wato du'fihi kenan kenan yadda lafazi yake bada ma'ana ma'ana mai karfi ko ko karfin ma'anar lafazi ko ko rauninta waɗannan su ne abubuwa guda uku da a cikin ƙarƙashin wannan الفقرة الأولى فقرة تفرق في التعريف بالأساس الدلالي الدلالة كو الدلالة كو الدلالة في اللغة مصدرني ندل يدل دلالة كو دلالة كو دلالة بمعنى الإرشاد شيني يا شريس كو يعينون ودلالة اللفظ هو ما يقتضيه عند إطلاقه يعني كتي دلالة اللفظ ما أنا اللفظي kina abin da yake bayarwa lokacin da inda itlaqihi lokacin da an kai furuci da shi da an ce maka al-asad wannan lafazin kai tsaye abin da zai baka shine ma'ana al-haywanul muftaris wato dabba ta daji kenan al-haywanul wahshi al-muftaris dabba ta daji wadda take mai farauta ga misalin gwandan kalma a cikin alqur'ani mai girma falamma qadayna alaihi al-mauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata kina abin da ya nuna musu mutuwa annabi Sulaiman su aljanna ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum kuna so in nuna muku in shiryar da ku alam tara ila rabbika kayfa madda dhil walau sha'a laj'alahu sakinan thumma ja'alna ash-shamsa alayhi dalila to wa amma fil istilah in za a hankalta ma istilahi na malamai fa yumkinu ta'rifuhu hasba mawdu'atihi za a yi bayanin dalala ne kenan ta fuskar abin da ya shafi mawdu'an da ya kumsa allati durisat fi kutubi usul ilmi usulul fiqh za a kuma littafin ilmin usulul fiqh domin ilmin dalala cikin al-lisaniyat suna karatun shi an gari ko to da yake shi usulul tafsir wani lokaci yana haduwa da usulul fiqh shi yasa ma da galibin masail na usulul tafsir babu wani ba ilimi mustaqil sunan shi usulul tafsir a'a ilimin usulul fiqh da ulumul qur'an nan ne malamai suke ciro amma da ta usulul tafsir amma daga baya ne aka ciro abin da ke cikin ulumul qur'an da abin da ke cikin usulul fiqh sai an ka haɗe su dan a suwa mata suna ma da ta usulul tafsir a huta ban sani ko mun fahimta ba bi annahu ilmun shi ilmu dalala ilimi ne yabhasu wanda yake bincike fi turuqi dalalatil alfaz cikin hanyoyin ma'anonin lafuzza alal ma'ani akan ma'anin da suke nunawa wa fi mada quwwati dalalatiha da kuma wato bincike kan karfin ma'anar waɗannan kalmomin ala tilkal ma'ani akan waɗannan ma'anoni inda ma takunu fi kalamin ta'ammin lokacin da waɗannan suke cikin magana cikakka hasbu ma yadullu alaihi siyaq yadda siyaqin zance ya bayar to shi na malam yace wa bi hadha da wannan ne yufariqu bahthul usuliyina bahasin malaman usulul fiqh yake banbanta an dalalatil alfazi daga ma'ano wato ta fuskar binciken ma'anonin lafuzza bahsal mu'jamina sai ya saba ma wato kenan binciken masu al-mu'jamina masu karatu kan wato ma'ajim na larabci littafai da suke bayyana ma'anar kalma ta larabci idil mu'jamiyu mutumin da yake bincike akan ma'ajim ma'ana asalin kalima a cikin larabci yabhasu an dalalatul alfazi mutlaqan yana neman ma'anar lafazi ne sakewa wai ka mufradatin a matsayin su na mufradat nan ka mufradat yana nufin matsayin su na kalima daya wal usuliyu shi ko malamin usulul fiqhi yabhasu an dalalatul alfaz yana bincike kan ma'anar lafazi inda wurudiha fi kalamin tam lokacin da sun ka zo cikin kalima cikakka magana cikakka na fata ana fahimta ta shi wanga kalma guda yake dauka shi mai mu'jam ya bata ma'anarta shi kuma usuli a'a kalimar lokacin da ta haɗu da wata ma'ana ta cika gaba ɗaya to nan na zai neman ma'anarta shi ne ake kira context lemo ne zike don text ma'ana kalima ba a haddade mata ma'ana sai an safi cikin siyakinta ba da ma'arifatul ma'anil mu'jamiyya bayan an fahimci ma'ana ta mu'jam an san kalima kaza ga abin da take nufi to yanzu da an ka hada ta da wata ni take nufi kaga nan na aikin dan usuli shi limufradati zalika nas ga ɗaiɗaikun kalmomi na wannan nassi shine usuli yake bincike wa yufariqu bahthul usuliyuna aidan bahthul usuliyina binciken masu malaman usulul fiqh yana bambanta da bahthul balaghiyina da malaman balaga ma altiqaihi ma tare cewa sun hadu fil ihtimami wajen himmantuwa bi lafzi bil lafzi da kalima halati wurudihi fi siyaq lokacin da ya zo a cikin siyakin zance menene bambancin fi annal usuliyin su malaman usulul fiqh yahtammuna akthara bin nahiyati al mantiqiyya sun fi kula da bangaren da ya shafi mantiq ma'ana ka'idodi na mantiq an kace mantiq ka'ida ta hankali wal aqliya lil kalam nan ba ana nufin ilmul mantiq ba ma'ana ana nufin yadda kalima za ta bada ma'ana wadda bata saba ma hankali ba fi hini a lokacin da annal balaghiyina su kuma malaman balaga yuluna ihtimamahum suna ba da muhimmancin su lindahiyatil jamaliya a bangaren kyawun magana wal fanniya da kuma zance na fanni ma'ana abin da ya shahi tsarin fadar kalima da jeranta ta aksara mafi muhimmanci an gane ko to wannan ba sai mun yi dogon bayani ba don dai a gane bambanci ne tsakanin malaman mu'jam da malaman usulul fiqh da malaman balaga to amma malam ya kawo wata magana yace wal mufassiru shi mai tafsiri ya hatammu bi kiltal nahiyatayn yana kula da bangare guda biyu kina annahiyal mantiqiyya wal aqliyya da annahiyal jamaliyya wal fanniyya لأنه دومين شي مي تفسيري يهتم yana kula bi kashfil ghumudi ayayi wato ghumud da an ce ghumud shine abinda ma'anar shi bata fito ba an gane ko boyuwa wadda take an ma'anil alfazi daga ma'anin kana lafazi wal ibaratil qur'aniyya da kuma ibarori na alqur'ani bi qadri ma yahtammu aidan kuma yana kula aidan kuma bi bayani wujuhi jamalil kalam ya bayyana kyawun zance wa rawatihi da ƙayatarwarsa wasu muwuhi da ɗaukakarsa wa ta'asirihi da kuma tasirinsa to fa bin nahiyatil ula in an hankalta ma hanya ta farko yastabinu muradallahi azza wa jalla min kalamihi in an hankalta ma ma'anar kalima an gane ko ta nan za a sanin mi Allah yake nufi da zancensa subhanahu wa ta'ala wa bin nahiyat wa bin nahiyatis thaniya ta bangare na biyu nahiyatul jamal war rawa ya tabayyana wajhu ijazil kalam nan ne ijazin qur'ani zai bayyana li khalqihi kalamullahi li khalqihi magana Allah za a nuna ta wayi ta gagari halittu wallahu a'lam kiran kaga shi mufassir dole sai ya hankalta mu domin qur'ani ta fuskan ma'anar shi mu'jiz ne ta fuskar lafazin shi kuma mu'ajiz ne duka guda biyu guda biyu kenan mai tafsiri dole sai ya kula da waɗannan bangarorin guda biyu sabanin mai balaga wanda shi jamalul kalam ya shafe shi sabanin usuli wanda shi dalalatul alfaz ta dame shi alfaqara thaniya bangare na biyu cikin bangare na dalala shine fi turuqi dalalatul alfaz ala ma'ana hanyoyin da lafazi yake bada ma'ana an gane ko to anan zamu iske za ku ga malamai suna da tsari da ya bambanta akwai taksim na jamhur akwai tansik na hanafiya an gane ko yawwa za ku ga jamhurin malaman usulul fiqh sun saba malaman hanafiya na usulul fiqh wajen tansiq bainal alfaz ma'ana sai ka iske wasu sun raba su ma'ana yadda sun kararraba su muna ganewa waɗanda sai su rarraba da irin wannan tsarin waɗanda sun raba da wannan tsarin amma shi mallin yace hanyar da kamata a bi a duba a gani ya za a hada su ma'ana ba su ci karo da juna ba kowanne sai a ɗebo cikin nashi yadda jerin zai tafiya da kyau tariqatul jam'i kenan ita ce tariqatul jam'i in ka iske wannan yayi nan wannan yayi nan in akwai da za a yi a hada sai a hada ko baka nan bane ko mu ce sulhu bari mu dauka yadda za a gane wa wani shi na rikici da wani sai a yi sulhu sai a hada su mun gane ko almuhimmu to ba za mu yi dogon bayani ba kan wannan saboda abu ne wanda yana da alaka da takassusi kwarai da gaske sai dai mu dauki cewa ga manya-manyan abubuwan da ya kamata a fahimta na farko dalalatul lafzi bi mantuqihi sarih kalima ta zo ta bada ma'ana mantuk abinda an kai furuci a sarih wanda yake karara an gane ko da Allah ce wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba kaga wannan karara ne Allah ya halatta kasuwanci saye da sayarwa kuma Allah ya haramta riba shikenan yace al-ayatu tadullu bi sarih lafziha ala hilliyati al-bai'i wa hurmati riba wa hurmatu riba kenan riba haramun ce to wannan ko misali ɗaya mun ka bayar ya isa don ya bada misalai masu yawa misali uku ya bayar akwai abin da ake kira dalalatul iqtida al-iqtida shine hukunci wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu amma me suke nuhi da shi sai an ka ce dalalatul dalalatul kalami ala ala maskutin anhu magana ta nuna akwai wani abu wanda an kai shiru akan shi ya tawaqqafu sidqul kalami maganan nan ba za ta kasance gaskiya ba aw sihatuhu ko ta zamanto magana ingantatta shar'an a shar'ance aw aqlan ko a hankali aw adata ko al'ada an gane ko ala taqdirihi sai an kaddara shi ma'ana wala yastaqimu al-kalamu illa bihi magana ba ta daidaituwa in ba da shi ba magana ce za a je a kawo mun gane ko to wannan maganar da an ka kawo in an ce a ɗauke ta a zahirinta ba za a fahimci ma'ana ba ko ta fuskar shari'a ko ta fuskar hankali ko ta fuskar al'ada kai kana iya cewa ko ta fuskar luha dole sai an kaddara wani abu to shi ake kira dalalatul iqtifa shi ma sai mu bada misali daya an gane ko inda Allah ya ce faman kana minkum maridan aw ala safarin sace mi fa iddatun min ayyamin ukhra kaga nan da Allah ya ce faman kana maridan aw ala safarin kinan fa man kana maridan aw ala safarin fa afṭara fa alayhi sawmu iddatu ayyamin ukhra domin ya zai a ce kai ramku kuma baka sha ba ai bai yi shi kuma qur'ani bai kawo ba ramkon ko dan qur'ani Yunus ya harda wanga fa man kana minkum maridan aw ala safarin sai Allah ce fa iddatu min ayyamin ukhra a a sai ka kaddara fa afṭara fa alayhi sawmu iddatu min ayyamin ukhra kamun ga dilatul iqtiza kenan duk da yake wajen fassara zaka isi muna fassarawa haka amma ba mu san wace dilala cewa tun da galibin littafin tafsiri suna taimaka mun wajen sharha su kawo wannan bayani amma a ilmanci a ka'ida kai baka san mina na ake ciki ba muna ganewa da kyau yawwa sai misali na uku dalalatul ishara in an ka ce dalalatul ishara sun ka ce hiya dalalatul lafzi ala ma'anan ghairu mutabadirin minhu lafazi ya ba da ma'ana abin da ba shi ke gaugawa zuwa ba in an ambace shi shine mutabadir asalin almubadara shine gaugawa walakin nahu sai dai shi wannan lafazin lazimul ma'anar maksud ya lazimci ma'anar da an ka faɗa an gane ko minan lafzi daga lafazi asalatan koko asalatan ma'ana tun asali tare da ita yake ba su rabuwa au taba'an koko bayan ta zo to zai biyo bayan ta luzuman aqliyan lazimta ta hankali a hankalce au adiyan ko al'ada wadihan wani lokaci yana yiwa ya zamanto a fili yake au khafiyan ko ko yana boyuwa kaga wannan yana daga cikin abinda ɗaliban ilimi da dama ba su hankalta mishi ba cewa kaga zahirin nassi yana yiwa a kodansu ma'anoni waɗanda musu bayyana gare ka ba kenan mutumin da ya faɗi wata ma'ana wadda baka sani ba tambayi shi mi addalili shi shi ya sama malam yace wa yahtaju hadha an-naw'u ila min ad-dalala ila fitnatin wa ta'ammul wa nazar irin wanga nau'i yana buƙatar ta'ammul malaman zo sun kace ni'im ta dubi tsawaita dubi kenan ko zarfafa dubi wa nazarin da tunani to bari a bada misalin shi don saboda in ba misali an ka bayar ba kaga sai zaman to magana ce ake inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsanan hamalatuhu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra an gane ko wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsanan anan akwai qurra sun karanta husna an gane ko to sai ayat da Allah ce usaid al insana bi walidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amayn sai malamai sun kace dallatil ayatul ula aya ta farko ta nuna anna muddatal hamli lokaci na daukar ciki wal fisali da kuma yayewa ma'an tarifi hiya 30 shahran faqat wata 30 tunda ya ce wa hamluhu wa fisaluhu min talatu na shahara wa dallati saniya ita ko aya ta biyu ta nuna ala anna muddatar rida lokaci na shayarwa wanda shayarwa take tasiri ga jikin yaro shi da abin da ake nufi amani shekara biyu to yanzu kaga kowace aya ta yi bayanin wani abu na daban waccan aya tana bayanin ɗaukar ciki da yaye ciki wagga aya tana magana mi shayarwa take zance kaga kowace akwai maudu'in da take magana kan shi amma sai malamai sun kace wa yalzamu min al-ayatayn in mun ka hada ayoyin guda biyu zai lazimce mu anna tifla cewa shi yaro qad yuladu za a iya haifar shi li muddati sittati ashhurin wata shidda kinan dan wata shidda ba shege na ba wa illa in ba haka ba lama kana muddatun rida'i amaini da tsawon lokacin shayarwa bai kai ni ba bai kai shekara biyu ba tun da yanzu a ɗauki cikin shi a shayar da shi wata talatin to wata talatin shayar da shi shekara biyu ke ɗauka cikin wata talatin in an ka ɗebe shekara biyu duk shekara tana da wata goma sha biyu wata nau kenan wata ashirin da hudu to cikin ashirin cikin talatin in ka hidda ashirin da hudu nau ga saura ta shidda to kaga wannan yake nuna karatun irin waɗannan dalalat yana da amfani saboda in ba haka ba sai a ce maka to kawo ayar da ta ce ciki dan wata shidda ba shegina ba haka da nassi karara kawo inda Allah ya ce an haimutum da wata shidda ko hadisi ba ka da amma malamai suna bin hanyoyi na istinbati musamman turqud dalala dama dalalatul mantuq wal mafhum tana daga cikin abin nan da kuma al itlaq wat taqyid suna daga cikin abin da ke taimakawa ai istinbat muna ganewa sun yi karfi kwarai da gaske to wannan misali shi ma guda ya isa a cikin wato dalalatul ishara mun gane ko sai dalala ta gaba ita ce dalalatul ima' ima asalin ima'i shine nuni shi ma kaga da shi da ishara ai an ka hankalta mu luga ba su da wani lugon bambanci daga au ma'ane yumi'u ima'an amma abinda ake nuhi da ita wa hiya iqtiranul kalam alladhi yatadammanu hukman bi wasfin law lam yakun huwa at-ta'lil ai kenan law lam yakun dhalika al-wasfu illata dhalika al-hukmi أو جزءها لكان هذا الاقتران بعيدا وغير مستساغ اقتران الكلام مغنى تحدو الذي يتضمن حكما أما ودي تنا دوكي da hukunci ita maganar bi wasfin da wata sifa law lam yakun huwa ta'lilu in bayan wannan sifa bata kasance ita ce illa ba illa hukuncin aw juz'aha ko ko sashenta lakana dhalika al-iqtiranu ba'idan da wannan haduwa da hankali zai nisantar da ita wa ghairu mustasaghin kuma ba abin karba bane mustasagh da sinun ne asalin shi daga abinda an ka shani ya wuce na ruwa a makoshi ay yakunu dhikruhu law yakun law lam yakun lit-ta'lim kenan sai abinda yake nuni da ghairu mustasagh ko ba'id law yace ai yakunu dhikruhu sai an baton wannan sifa ya zamanto law lam yakun lit-ta'lili in ba don ya kasance matsayin illa ba abasan wasa fa yajibu hamluhu ala ta'lili sai a dauke shi akan wato illa sababi ko dalili to sai malam ya kawo misallai yace wa yuridu dhalika fil qur'ani bi asalibin muta'addida irin wannan yana zuwa cikin alqur'ani da salo daban-daban ina fata an fahimci ni to salon nan ko ina sai mu dauki ko da wato guda aljumlatul fi'liya jumla ta fi'ili an gane ko a samu sifar da ta zo ma jumla ta fi'ili ko bayan jumla ta fi'ili inda Allah ce qad aflaha almu'minuna tabbas mu'minai sun ci nasara muna ganewa to anan abinda za a ci wagga sifa ta mu'minuna in ba dan da ita bace ta zan dalilin cin nasararsu to da magana ba ta da zancen to me me dalilin cin nasararsu littisafihim bi hadhihi sifat saboda sun siffantu da waɗannan sifofin shi sa an kace aflaha muna ganewa da kyau tunda in ba mu'minne bane suna cin nasara innahu la yuflihu adh-dhalimun an gane ko ban sani ko mun fahimta ba to kaga wannan suna ne dilalatul imani in ba dan da sifa ta ta imani ita ce illacin da saboda ba za a kawo ta ba ko ana cewa kad aflahal kafiruna kahiri sun ci nasara kahiri na cin nasara sai dai a ce khasiral kafiruna al jumla al ismiya wani lokaci dilalatul ima tana zuwa da jumla ismiya innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula to mi yasa sun ka samu aljanna saboda imanin su da aikin su na gari littisafihim bil imani wali salahihim muna gari wa sunanta dilalatul imani aljumla shartiyya jumla ta sharadi an gane ko da Allah ya ce wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah to mi yasa an ka ce ku yi ƙasaru bi sababi zarbi fil ardi saboda balaguro tunda in kana gida ba a ce ma ka yi ƙasaru muna fahimta ta kaga wannan ta fuskar shar'i bi dalalatul imani tunda in ba da haka na mu yi amfani to shar'in idza darabtum fil ardi daga ciki akwai jumlatul hal jumla ta hali kaga inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق ميسا ألا حنا ممركيسو مسويا والحال قد كفروا بما جاءكم من الحق كما يخرجون الرسول سنفتد منزور مكة صلى الله عليه وسلم وإياكم دكو أن تؤمنوا بالله ربكم don kun yi imani da Allah kenan kaga wagga jumla wa qad kafaru hal ne alhalin su kafirai ne to shi ko bai yiwa ku kuna masu imani su suna halin kafirai kuma a ce mi ba za a hana ku ba daga abin nan mu'amala da su ba don da kafiri da mumini makiyan juna ne kuma duk wanda ya fitar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga garin Makka ai ba masoyin ku na bayan da muku kiyayya karara kai ba shi ba hakku sai da hidda tunda ko ma bai hidda kuma ya hidda yan uwanku to kuma hidda wanda ya musu don suna da imani na to biyan da saura kai ma wannan hukuncin ya hauka dan wani dan ta'adda ka shike wayo muna daga cikin abinda ake gane dalalatul ima na gaba shine uslubul hasr a sha makance uslubul qasr ko uslubul hasr ina fata ana fahimta ta mala abdullahi kaga sai Allah ya ce yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira sai ce wa ma yudillu bihi illa al-fasiqina to me yasa Allah yake batar da fasikai da shi li ajli fiskihim saboda su fasikai na illa illa al-fasiqina ba wanda ake batarwa sai fasiki wannan ya nuna kenan illa kawo sifa fasikancin ita addalilin batar mun gane da kyau sai duka misallai guda guda ne nake bayarwa saboda ba sai mun faɗaɗa a cikin misallai ba guda yana isa uslubul istisna shine uslubi na istisna'i togaciya ko togewa inda Allah ce wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr kaga nan sai an ka ce duk dan adam jinsin dan adam ya sara sai wanda sun kai imani sun ka aikata aiki na gari sun kai majuna wasici da gaskiya sun kai majuna wasici da hakuri to waɗannan ba su yi hasara ba to me yasa ba su yi hasara ba bi sababi ittisafihim bil imani wal amali salih wat tawasi bil haqqi wat tawasi bis sabr in ba da sun ka sifantu da wannan da su ba sun yi hasara kaga a ce kawo wa sifat don a nuna maka dalilin da yasa su sun ka kirana dilalatul imani kenan mun gane wannan da kyau to kaga mun samu kenan dalala daban-daban yanzu sai mu je wata dalala ita ma ita ko sunanta dalalatu mafhumil muwafaqa mafhumil muwafaqa mafhumil muwafaqa shine a ce fahimta daga lafazi abin da ya dace da shi tunda shine muwafaqa dacewa an gane ko shi muwafaqa yana da karatu mai yawa cikin ilimin usulul fiqh dilalatul muwafaqa akwai al-musawi akwai al-a'la akwai al-qat'i akwai al-dhanni shi ma mukhalafa haka yake akwai al-qat'i mafhumul mukhalafa kusan guda takwas ne na bakwai na takwas din shi ne yake da rauni sannan kuma in sun hadu akwai dirasar da aka yi na maratib na karfin su an gane ko sannan akwai mawani na i'tibar mafhumul mukhalafa ina fata ana fahimta ta sannan shi ma akwai qat'i sannan kuma akwai dhanni yanzu sai mu zo mafhumul muwafaqa sun ka ce wahiyya dalalatul lafzi shine lafazi ya nuna ala ta'addi hukmil mantuqi bihi an ketare hukuncin wanda lafazin da an kai furuci da shi ila maskuti anhu zuwa ga abinda ba a faɗa ba lishtirakihi ma saboda sun yi tarayya fi wasfin a cikin wata sifa ya fahimu kullu arifin bin luga duk wanda ya sanya lar larabci ya san cewa annahu manatul hukum wannan abin shine sa an karata ya hukunci shine manatul hukum ko sababin hukunci sannan malamai suna mata suna ana kiranta dalalatun nassi wasu malamai sun kirata mafhumul muwafaqa sun kirata dalalatun nass wasu kuma sun kirata fahwal khitab wasu kuma sun kirata lahnul khitab ina fata an fahimci ni to in an ce lahanul khitab asalin lahani shine abu ya zama yana da illa ko kuskure kuma lahan wani lokaci yana nufin sauti mai daɗi at-talhin mala abdullahi amma nan da sun kace lahanul khitab suna nufin maqsaduhu manufar da tasa akai magana wa marmahu shi ma nan inda an ka jeho magana ma'ana kina inda aka son ta je wa tusamma aidan dalalatu dalala wasu malamai sun kira ta sunanta dalalatu dalala kaga dalibin ilimi in bai sani bai ji an faɗi wanga abu bai masa inda bai kama ba ko ku abai suna guda ka sani kuma da sunayi daban-daban muna ganewa da kyau yawwa to shi imam shafi'i ya ta shi bai doki bai yarda ma da mafhumul muwafaqa ba kwata-kwata shi cewa yayi suna ne alqiyasu fi ma'ana al-asl shi a wajen imam shafi'i kenan fi ma'ana al-asl kenan qiyasi shi a wajen shi sunan na ya bambanta shi yasa zaka iske wadansu abubuwa da an kai sabani tsakankanin fuqaha sai ka iske sunan na sun kai sabani amma abin kowanne daga cikin su in an bayyana tabbatar da shi kamar al-istihsan imamu shafi'i shi yadda da shi sauran fuka abu sai da shi ba amma an ka tajon tabbaka sai ka iske su ba akwai wani abu da suka yi wanda ma'anar su guda da shi da al-istihsan ba sani ko muna fahimta ba to shi wannan mafhumul muwafaqa dalala shi ma yakunu al-maskutu anhu aula bil hukmi min al-mantuqi na farko shine almaskutu anhu abinda an kai shuru ba a faɗe shi cikin nafsi ba aula shi ya fi cancanta bil hukumi da hukunci min almantuki daga wanda an ka faɗa an gane ko wanda ba a faɗa ba shine maskutu anhu ya fi cancanta da hukunci da wanda an ka faɗa misali inda Allah ya ce in ma yablughanna indaka al-kibar aw ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma kalima ta uff tsakanin qira'at mutawatira da qira'at shadda tana da fuska sun kai fuska 30 da wani abu sai ka diba cikin ad-durrul mawsun fi ulumil kitab al-maknun as-samin al-halabi duk da yake wasu malamai sun kawo su amma dai shi ya hijiranta su da kyau eh tsakanin mutawatira da ba mutawatir ba al-ramma eh yadda rawa suke faɗa su to nan ina na hukuncin da muke so mu fitar na dalala yake dalalatul mufhumul muwafaqa wanda kuma ma yakunu al-maskutu anhu aula bil hukmi min al-mantuq shine fa yufhamu min al-man'i an at-ta'fifi za a fahimta daga cewa an hana ka kai ta'fif fala taqul lahumu uffin lil walidaini kace musu char ko ayya baba ko kace kash ko ba haka nan bane ka sa akwai wanda kace mabawa ne char to anna ma fauqahu abinda ya wuce cewa char ashaddu hurmatan shi shi tsananin haramci kashatmi kaman mutun yayi zagi baban shi wa darbi ko ya bugi baban shi wala iyad billah muna ganewa to ya hana maka ce char sai a ce maka to balantana bugu kaga nan almaskutu anhu shi ashatmu wa darbu ai ba a faɗe shi ba to aula bil hukmi min al mantuq mun ji wannan da kyau shi ma misali guda zan bayar nayi gaba الثاني نبي cikin mafhumul muwafaqa ma yakunu al maskutu anhu musawiyan lil mantuq bihi fil ma'na wanda shi abinda aka yi shuru bai wuce ba amma yana daidai da shi ina fata ana fahimta ta kaga Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman inda ma ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira abinda zamu fahimta fa yufhamu minan nahyi zamu fahimta daga hani an akli amwalil yatama dan kada a ci dukiyar marayu tunda ya kawo fil ayati ne yace kina aya biyu ya kawo wala ta'kuluha israfan wa bidaran abinda za a fahimta man'u ifsadiha an hana a bata dukiyar maraya bi ayyi wajhin min alwujuhi ta kowace fuska na fuskoki bi ayyi wajhin min wujuhil ifsadi kowace hanya ta barratawa wal itlafi da halakarwa ka ta'ridha lis sariqati amdan kamar mutum ya gitta dukiyar maraya don a sace ta ya ga yan hoshi yana dauke da miliyoyin maraya sai ya bi hanyar don a kama shi a ce yan hoshi sun kwaci tunda in tashi ta aibe bin wannan hanyar misali wa ihraqiha ko ko kone dukiyar aw ighraqiha ko nutsar da ita aw i'ta'iha liman la yastahiqha ko shi bara ta ga wanda bai cancanta ba wani hawi zalika muna ganewa kaga wannan eh musawin daidai ne to kaga anan kan wani zai ce ya akuru na Allah ya ce don haka in ya gina gida ya shiga bai ci dukiyar maraya ba don ya akuru na Allah ya ce ba tona ya ce ba ko ya ce bai shiga mota ba sai a ce a'a nan abu guda biyu wasu malamai sun ce ubbira bil akli anil intifa ita kalma ta aklu ana nufin intifa da ita amfanuwa wasu sun ce a'a shi al mantuqu al maskutu anhu musawin ne daidai yake da ka ci tuwo da ka sa riga da ka shiga gida da ka yi mi da ka yi mi duk dai bata dukiyar maraya na karshe dai al ifsad to saboda Allah yanzu idan ba irin waɗannan ƙa'idodin za mu fahimta ba kullun karatu in wata an ka zo da wata matsala ina za mu je mu yi istinbatin hukuncin ta sai kaga nan da nan karatun ka ya takaita kuma sai ka zama to kana rigima kan abinda da za ka kwantar da hankalinka a tattauna a ilmance da za ka fahimci inda matsala ta sama gaba amma saboda tun harku ka ce abin ba haka nan bane ko babu shi to duk yadda za a bayani shi ko gaskiya ta bayyana gare ka shi dan ba zai bari ka karba ba in ba Allah ya maka rabo ba Allah shi mu tsari mun ji wannan dalala ko to daga nan malam Abdullahi sai dalalatu mafhumil mukhalafa mafhumil mukhalafa shi ya bambanta ya bambanta da mafhumil muwafaqa akwai shi mafhumil muwafaqa na ga muku akwai qat'i akwai zanni kadiba cikin littafin usulul fiqh zaka ga waɗanda sun kai bayanin wannan amma akwai mafhumul mukhalafa malla abdullahi mukhalafa shine sabawa to shi ma maratib ne bari mu zo mu ji shi ko da misali guda guda mun ka bayar akwai mafhumul hasri abinda an ka fahimta daga sha makan cewa ko alqasri takaitar da magana akan abu ko alhasr duk ana faɗa duk da yake sun ce akwai mun tsakanin alhasr wal qasr amma wannan dogon bayani na ba shi mu za mu yi ba yanzu misali Allah ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka mafhumul hasr da saboda an yi taqdimul maf'ul yana daga cikin ma'ani na at-taqdim wa at-ta'khir fil lugha ko balagatu at-taqdim wa at-ta'khir ko asraru at-taqdim wa at-ta'khir iyyaka na'budu Allah kai kadai muke bauta ma wa iyyaka nasta'in Allah kai kadai muke neman taimakon ka mafhubuhu abin fahimta la na'budu ghayraka ba za mu bauta ma wani ka ba wala nasta'inu bi ghayrikum ba za mu neman taimakon wani ka ba anan intabe shi al-hasr kinan da al-qasr qismani akwai haƙiƙi akwai idafi in an ce haƙiƙi shine wanda ba a sake fitar da komi ciki innama Allahu ilahun wahid ko ko da bin mota in ba Allah ba akwai wanda ana hetar da wani abu shine ake cewa idafi qasr mawsufin ala sifa ko qasr sifa ala mawsufin kamar yadda an ka ce inda Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fala'allaka tarikum ba'd ma yuha ilayka وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك تعالى إنما أنت نذير كي النبي با كومي كي با إلا ما يقرقدي تونن حصرني إضافي لا حقيقي دومين من الله صلى الله عليه وسلم با ونن صفة دي أقريش با يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا cikin Qur'ani sifofin shi suna da yawa cikin sunna sifofin shi sallallahu alaihi wa alihi sallam wadda ta inganta suna da yawa mun gane wannan to shi iyyaka na'budu nan hasr ne haƙiƙi dan ba abota ba wani ko ta wuce fuska in ba Allah ba da an yi ko ta zan shirka wa iyyaka nasta'in to nan yana iya ɗaukar biyu intabe ko ya zama to hasr ne haƙiƙi dukkan abin da ba a neman taimakon wani in ba Allah ba to ba mu neman shi in ba ga Allah ba ba ka cewa likita ba ni lafiya sai dai ka ce likita ba ni magani tana yiwuwa maganin da ya baka in Allah ya so ka samu lafiya in bai so ba shi yasa mutum biyu suna da rashin lafiya iri ɗaya sai wani ya sha maganin warke wani bai warke ba to na an tsere ma likitanci na an kai ga tauhidi yarda Allah ce maganin bai tasiri sai da izinin Allah eh ko kuma a dauke shi hasr ne idafi anan kai kaɗai muke neman taimako gare ka sai zaman to taimako kala kala na amma nan suna nufin taimako kai kaɗai muke nema wanda ba a nema in ba gare ka ba amma wanda ake nema ga waninka muna neman shi ga waninka yanzu ana suka ce taimaka min da Allah ba ni motsan nan ai to kai taimaka maka to in kai haka nan kai shirka a'a sai zaman to nan hasr ne ko ka ɗauke shi haƙiƙi in kan abubuwan da ba a neman kowa ba a neman su ga kowa sai wajen Allah ko ka dauke shi idafi gare ka kade muke neman taimako amma yana nufin taimako wato wanda ba a nema in ba gare ka ba amma wanda ya cancanta a nema wajen waninka wanda kai yarda da ayi to kuma muna neman shi wajen waninka jama'a mun gane to kaga duka irin waɗanda abubuwa rashin sanin su ya afka ɗalibai cikin matsaloli daban-daban kuma da'awar ilimi in babu ƙa'idodin ilimi to wahala ce kawai ake yi Allah ya murmai kyau to shi mafhumul hasri kaga mafhumul mukhalafa ne domin in ka ce iyyaka na abudu Allah ka kade muke bauta ba kenan ka kishiye shi ba za a bauta ba wani Allah ba asani cikin mafhumul mukhalafa akwai mafhumul sifa sifa ta zo sai ta bada kishiyar wani abu da inda Allah ya ce wa man lam yastata minkum an qawlan an yankaha al muhsanat al mu'minat famimma malakat aymanukum min fatayatikum al mu'minat wanda bai samu ikon auren ƴaƴa ba al muhsanat na arafin al ahra'ir an gane ko shi ne zance mafi inganci wanda bai samu auren mace ba iya al mu'minat mu'mina to famimma malakat aymanukum yana da damar da zai auren abinda damar shi ta mallaka an gane ko min fatayatikumul mu'minat na daga bayinku mu'minnai ina fata ana fahimta ta to a nan me za mu fahimta abinda za mu fahimta a nan shi ne cewa akwai wata matsala mai muhimmanci baiwa in ba mumina ba ce kinan bai halatta aure ta ba don ya ce min fatayatikum ta ce almu'minat kinan la alkafirati baiwa in kafira ce ba a aurenta sai dai baiwa mumina to ta ina mun ka fahimci cewa ba a auren kafira baiwa saboda ya ce almu'minat mafhumu sifa da annal mu'mina sifa ne muna ganewa yanzu in an ka ce dakhalal mu'minuna fil janna me yake nuna muna mu'minai sun shiga aljanna mafhumu sifa ne domin kahirrai sai ka ce to mafhumuhu la yadkhulul kafiruna aljannata shike nan mafhumu sifa to sifa nawa akwai cikin qur'ani hasar nawa akwai cikin qur'ani kaga wadanga bincike ne kowace mas'ala ka dauka ta ishe kai binciken magister ko doctora ya bai maka yawa wani lokaci in baka yi annabi sai ka hada biyu majistar da doktora tunda sai ka dauki wani juz'i na wani tafsiri ko su ajiza sannan ka karasa da wadansu to kaga da uslubi guda da malamai sun kai ma aiki cikin littafin malami guda da shi ne zaka samu majistar ko doktora kuma sai ka dawo ka ce ka yi karatu ko ka fi malamai a ina eh kai da littafan su ka yi binciken ka samu majistar ka samu doktora ka samu professor Allah dai ya kyauta mafumi na gaba sai mafhumu shart mafhumi na sharadi abinda sharadi za mu fahimta karkashin sharadi kenan shi na cikin mafhumul mukhalafa an gane ko to da Allah ya ce wannan ayi ita ma ya sace kawo gar ma mu ba da misali da ita wa man lam yastati minkum qawlan an yankiha al-muhsanatil mu'minat فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات ومن لم يستطع وند bai samu ikon qaulab ba shine iko dan wasu ce a'a ba iko na ake nufi ba soyayya in baka da soyayya auren ya ka ji ba ta yi maka to babu lahi kana iya ka auri abin nan a'a nan qaula ana nufin iko na ciyarwa da biya ma mace bukata to wanda bai samu iko an yanki hal muhsanati ba ya auri ƴaƴa mata waɗanda ba bayi ba dan ne an kace ya'ya ana nufin yan tattu waɗanda su ba bayi bane almu'minat mu'minnai to fa min ma malakat aymanukum sai ya auri baiwa almu'minatu da take mu'mina nan to mafhumu shar'i shine farkon aya in tabe man lam yastati wanda bai samu iko ba mafhumuhu adamu jawazi nikahil ima'i bai halatta ba a auri bayi ko da mu'minnai ne liman kana lahu qawlun ga wanda yake da iko na ƙaunu nikahil hurratul muslima ga wanda yake da hali da iko na auren ya musulma ta ina mun kan fahimci wannan daga sharaɗi wa mallam ya tsaya minkum ɗaunan mun gane wannan mafhumin sharaɗin nan kaga sai mu aji shi mafhumi na gaba sai mafhumul gaya abinda gaya dama ko da wasu ana cewa gaya matuƙa ta kai kaga za mu ba da misali shi ma nan ya kama misalai kusan guda uku galibi yana zan kama misalai sun kai guda uku Allah subhanahu wata'ala ya ce kai waɗanda misalai duk guda biyu guda uku duk daɗi gare su amma dai bari mu ɗauki biyu wala ta haliƙu ru'usakum hatta ya bulugal hadiyu mahilla kakku aske kanku sai abin hadaya na dabba da za ku yi ya kai wurin shi ana ganewa tun da an kace sai ya kai wurin shi kinan wannan yake nuna maka cewa ba a yin aski na aikin haji sai an zo lokacin yanka in ka yi aski hukunci na iya hawa kanka shi yasa ba wannan sahabin manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam an kace mishi in yayi aski duk da yake da matsala fafidiyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk saboda an hana ayi aski kafin hatta yablugha al-hadiyu mahilla mafhumuhu adamu abinda zamu fahimta jawazul halqi ya halatta ayi aski ba'da bulughi al-hadiyu mahillahu bayan ya kai wurin sa to sai dai wannan nahayi malamai sun ce ba nahayi ne jazin ba game da shi abin yanka ma'ana in ranar yanka ta yi babu laifi in dai ranar ta yi ka yi aski kafin ka yi yanka ko ka yi yanka kafin ka yi aski duk ba laifi bane halin ba na wajibci bane me yake nuna ba na wajibci bane saboda wannan rana yawmun nahari sahabbai sun zo sun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani yace nayi yanka kafin in yi aski yace ba matsala wani yace nayi aski kafin in yanka duk dai abin da anka faɗa yace ba matsala kinan wannan ya nuna tartibin su ba na wajibi bane muna ganewa yan uwana sai mu je zuwa ga misali na biyu wanda nace shi na da dadi shine thumma atimmu siyama ila al-layl kaga Allah ce a cika azumi har zuwa dare mafhumuhu Allah siyama fil layl babu azumi cikin dare kace a kai ni bari ma in yi alamdar zan yi azumin da kowa bai taba yin shi ba in an kai man gariba kahin man gariba zan sahur eh mallam bello a karkace kenan eh offside inji masu karatun ingilishi an gane ko ko reverse an gane ko ba a yi tunda atimmu siyama Allah ce ila al-layl sai wannan ya nuna maka cewa ashe shi dare ba lokacin azumi ba ne to kuma da ya ce ilal laili ba shi ke nuna sai an shigo cikin dare ba a'a da dare ya shigo sakan na farko da dare zai shigo to lokacin shan ruwa yayi to yan qur'ani yuna sai ce ai an ce sai dare yayi a'a Allah bai ce thumma atimmu siyama fil laili ba a'a ilal laili yace to ita ila tana ɗaukan ma'ana ta hi ma'ana biyar to anan kuma dan mu gane ita iladan mu yi saurin gane ta idan ta zamanto gaya na to tana da hali biyu manya hali na farko shin abin guda ne jinsin abu guda ne kuku jinsi biyu ne kaga da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiq da inda yace wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'abaini to nan ilal marafiki shin mirfaq gwiwa hannu kusurwa hannu shin hadda ita za a wanke ko ko dai da wankewa ta kai daidai ita magana ta kare sannan ilal ka'abaini za a wanke kafafuwa har zuwa idon sawu gaci nan shin da an wanke bakin nan kafin a shigo ciki ko ko hashi sai ya shiga ciki tunda ila an kace to saboda jinsi guda ne jinsi guda ne tunda ita kusurwa hannu cikin hannu take idon sahu cikin kafa shiki shi yasa wadansu malamai suka ce a'a da an zo bakin su za a wanke sun kace har bayan su za a wanke saboda jinsi guda ne kadiba cikin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid na ibn rushd al hafid mun gane to in ya zamanto jinsi biyu ne to nan guda bai shiga cikin guda da allailu da annaharu ba abu guda ba jinsi biyu ne to daga lokacin da lailu ya ƙare naharu ya shigo da naharu ya ƙare lailu ya shigo an gano ko ba gani ba kenan idan rana ta kwaɗi rana tana haɗuwa mun shigo cikin mi dare don babu wani lokaci tsakanin dare da rana in dai ba cikin dare muke ba to muna cikin yini in muna cikin yini kuma ba cikin dare muke ba amma bayyo a ce akwai wani tsakanin su shi yasa rana tana faduwa kafin wannan hasken ya bace cikin dare muke tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا muna gane ku to don haka ɗan ƙur'ani yuna ko a alƙur'anance bai da hujja ba sai mun shiga cikin hadisai ba mafumi na biyar na mafumul mukhalafa bayan mun yi mafumul hasr da sifa da shart da gaya sai mafumul adad mafumi na adadi adadi dama ba haushe nan da ɗebo shi adadi shi yasa ba banda ma adadin ma hadda abin da yake da alaka da adadin sai da ba haushe ya ɗauko kaga 20 20 ko 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 tis'in yace tasa'in wasu ka ce goma ya tara mi'ataini yace metin a ɗari biyu ba muna gane ko to anan kai hadda ma bila adad sai malam hujju ce bila adadin to to shi mafhumul adad abinda za a fahimta daga adadi bari mu dan bada misalai don wanga dadi gare shi bari mu dan misali uku ya kawo ma duk muna ibada su inda Allah ce wa ashhidu da wai adilin minkum ku shaida ma masu adalci biyu wannan ya nuna cewa mutum guda bai isa amma in ya wuce biyu kuma ya zama mafhumul muwafaqa fa huwa aula in an ka samu shaidu 100 da shaidu biyu wai 100 to mafhumul muwafaqa kenan in an ka samu guda mafhumul mukhalafa guda bai isa ban sani ko muna fahimta ba inda Allah ya ce walladina yarmuna almuhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada'a fajliduhum na jalda an gane ko nan mafhumul adad biyu gare mu arba'ati shuhada'a shaidu hudu adamu liktifa'i bi aqalli min arba'a fi shuhudin zina in shaidu musu kai hudu cikin shaidun zina kaga ba a karba ko da gaskiya suka yi sai an yi musu sai musu buloli na kazahi sannan kuma wa adamu ziyadati ala 80 fi haddil qasfi kuma ba a ƙara hayar da 80 bai halatta ba eh 80 ne Allah ya ce 80 to in kai 80 da ɗaya wasa ka wannan gudan sai a ce to yanzu abinda za a yi kai ma ɗaya bidiyo ka shara ba ai ai kisasi eh a yo ai sai an tantance nan sai an kuma cikin fiqhu da wace abu da mi za a bugu ai sai an tantance abin bugu sai ka sai cikin dawabit na haddun zina za ka iske an kawo su ai ba haka nan ba ne kayan a tabbatar da cewa za a yi mutum haddi an samu shaidu hudu sun tabbatar da cewa ga yadda suka same su an yarda da adillai ne sannan sai an tabbatar da ba su taɓa yin aure ba ba ciristar da su an kai ba ina fata ana fahimta ka ba shubha ba ce ya iske mace ba su kashin hidda mata sai ƙarfe ɗaya na dare ya aza mata sai ta duk akwai waɗannan shurut a laramba ba haka nan da aka ɗauka abu ba mutane ba san shari'a na ba shi yasa kowa abin da gida mana shi ka hudu shurut wa dawabit dama ka'ida ce duk ko gobe in ka ji an faɗi wani abu in dai kana son ka san shi a ilimance ce a kawo shurutuhu wa dawabituhu in sun cika intifa'ul mawani duk in ba haka za a yi ba ko hukunci ne na aqida ko na fiqh ko na wane ne bai zai taɓa yiwuwa ba shi yasa galibin mutane ban kaura ta hausa kai kahin al-hukm yahtaju ila tawafur shurut wantifa'ul mawani duk in ba wannan ka gane ba ka shiga cikin matsala kana jin wannan da kyau tayi ka gani haddu sariqa kayan a yanke mutum hannu ina shurut wa dawabit wadanda sai sun cika tawafuru shurut wantifa mutum na iya yin sata duk sharuɗa su cika kaf kuma ba a yanke mai hannu sai ka tambaye da kaka sai bayan sharuɗa sun kare komi da komi sai an ka gano a shi mahukaci na don in baka misali ka gane mawani ulhad ko ko a zo a ce a a ɗana ya sace kuɗin uba ko uba na ɗauki kuɗin ɗanai bayan duk an yi bincike an ƙare an zo za a yanke hannu sai an gane ashe ɗan shi na wanda ya aiwa ɗauki kuɗin shi ma'ana shi uban shi na ɗauki kuɗin ɗan misali ana yanke hannu la to an tawo maluka ne abin to don haka abinda nake son mu gane a ramba kutsa ma matsaloli na ilimi da yi musu karan tsaye yana daga cikin abin da yake afka cikin bala'i saboda a ilimance din baka bi matsala a ilimi ba ko turawa suke sukan musulunci wasu daga cikin su ba sani bane wasu kuma suna sukan musulunci ne saboda suna kyawu musulunci duk sharuɗan da kaga ko suna kawo galibi da musulunci da sun ka ɗauko su fiqhul maliki da a andalus spain shi na faransa ta swace ke ta zo ta azurkokin ta na da kanunul faransi in ka diba 90 filmi a na kanunul faransi duk daga fiqhul maliki dan ka dauko shi musamman at-tafsira da ibnu farhu al-maliki hayaniya ce duk wannan tsari da kotu gabi duk akwai shi a musulunci cikin musulunci da suke dauko shi galibin shi in ba yanzu da sun ka kahirce ba ma ba wurin su ta shari'a amma duk da haka kotunan su suna tsabbaka waɗannan qawaid ke a cikin rayuwarsu ta yau da gobe na ababu ruwansu domin ita kotu sai hukunci ya kai gare ta ta yi bincike amma kana iya kai ɓanna ka gudu ko ba kanan bane muna ganewa shi yasa irin waɗannan abubuwa kada a ɗauke su da wasa alramma shurutul zawabit kullum ka rike ga wani shi wasa da hankalinka tawafuru shurut wa intifa'ul mawani da al as'ila sitta lizaka'i wa li tahqiq al mawdu wa li tahdhir al mawdu wa li taqyid al mas'ala an gane ko wa li takhsis al am duka ana bukatar su wannan as'ila sitta suna shiga cikin takhsis suna shiga cikin taqyid al mutlaq تخصيص العام سنة شكات كن تحضير المسألة سنة شكات كن تحقيق المسألة سنة شكات كن تحقيق الأخبار سنة شكات كن تحقيق الأحكام waye ke tsaye bincike kan su ba dai tayi na akai ba sai dai abin da hali shi sa da yawan suna yin karatun amma fa'idar karatun ina take abinda duk ba a gina akan ilimi ba bai ginuwa kan mu bata muka mu lokaci muna gane ba ko nan da Allah ya ce fankihu ma tsaba lakum min nisa'i masna wa thulatha wa ruba'a kaga sai Allah ya ce ko biyu ko uku ko hudu mafhumin shi ba a yin mace fiye da hudu amma in ta addisi ka ce masana bibbiyu wasu lasa da uku uku ruba da hudu sha takwas ta wili kenan muna ganewa to kaga yanzu an kace maka a ina ne ina ayar da ta ce a tsaya ga mace hudu in baka aiki da mafhumul adad ba a ina zaka samu hukunci to kaga ni yasa dole na kowane ilimi ka yi kokari ka fahimce shi ka'idodin shi yadda yake tafiya in za a tattaunawa ga ka'idodi a tattauna sai a gane juna amma in ya zama to kawai abin da ka ga dama na zaka hudi wannan ba wani abu na ba har da mahaukata suna da magana da suka hudi su ma suna da baki Kwaɗin magana ba shine hujja ba kafa mata dalili kuma dalili ingantacce shine hujja Allah ya taimake mu ina ganin muna iya barin mafhumul adad haka kenan adadi nawa yazo cikin qur'ani shi ma wani kaga mafhumul adad ɗayan ka dauka ishe ka bincike cikin qur'ani da hadisi sai kai majalisar da doktora kaji da tasirin shi akan hukumce-hukumce da aƙida mafhumul adadi ya ishe ka innamallahu ilahun wahid an gane ko adadi na ubangiji abin bauta guda ne kaga tauhidi ya tahu yadullu ala nafhi al-uluhiyya an ghairi Allah subhanahu wa ta'ala in kaga na maka dauke shi mafhumul hasr saboda innama in kaga na maka dauke shi mafhum al-adad domin ya ce wahid cikin rabon gado mafhumul adadi yana nan wa in kanat wahidatan falahan nisfu kaga wahida yace wasu sun ce mafhumul shart da sun da yace wa in kana wahida wasu sun ce a mafhumul adad na to in ba haka ba jama'a ya zamu kwashi masalolin ilimi mu yi tattahiya inda da an zo za a fara tattaunawa minti biyu ana gane kawai kai abinda ka ga dama na kai babu ka'ida ta ilimi ana ganewa ko yawwa yanzu sai mu je zuwa ga mafhumul zaman shi ne suke ce ma mafhumin zaman abinda za a fahimta daga zamani kun gane wannan ko kuma inda Allah ce alhajju alhajju ashhurun ma'lumat shi hajji wata ne watan nunu sananni kaga duk wanda ya aikin hajji ba cikin wannan watannin watanni ba ba za a karba ba baka zuwa kai aikin hajji cikin watan ramadana ka ce kayo aikin hajji sai dai a ce maka a'a ko da ramadana yana da falala aikin hajjin ka bai yi ba kaga yan qur'ani sai a ce musu ku ina kun ka samu watannin da ake aikin haji mafhumu zamani kenan sai kuma na bakwai mafhumul makan mafhumi na wuri inda Allah subhanahu wataala ce fa idza qafattum min arafatin fadhkurullaha inda al-mash'ar al-haram in kun ka hito daga arafa kenan wannan nuna maka cewa baka tahiya ka wuce gaban arafa ka ce yau karhi ne ka ji eh bari ma in ta in hita arafa da can da zan kewayo wa in kewayo don in ƙara samun lada a'a min arafatin Allah ce sai ka zo nan ka ce ka taho daga nan mafhum al makan to malan daga nan sai bai kawo mafhum akwai mafhumi guda malan bai kawo shi ba an gane ko shine mafhum abin shi mafhumul laqab mafhumul laqab shine a danganta hukunci akan abin da yake suna ne ismun jamidun ne ghairu mushtaq jamid ghairu mushtaq wanda shi ba mushtaqi ba saboda ita sifa yanzu an ka ce qad aflaha almu'minuna dan mu'min ne sun yabuga to shi mafhumul laqab matsala ta in an kawo zati ba tabbas bane a fahimci illa daga gare shi shi yasa malamai suke cewa in ma ka dauke shi wuri zaka yi ta musulunci muhammadun rasulullah kaga sallallahu alaihi wa alihi wasallam shinkiti yake cewa to in ka ce wanda ma wanda ma wan, kaga muhammad suna ne abin na, na, na, alam ba nan ma'anar shi ta waccan ta lugha ba ta abin yabo in ka ce shi kadai ne an manzon Allah kaga ka karanta qur'ani wannan kuma kafirci tunda ba shi kadai an manzo ba ba a amsa mafhumin laqab sai dai malamai sun ka ce bi shart illa idza uwila bi mustaqin rike da kyau kadiba cikin adwaul bayan cikin suratul nur wajen fi buyutil azin Allah da kuma al-iklil fi istinbat at-tanzil na Imam Suyuti in an kai tawirin shi da mushtaqqun to na ana fitan mishi da hukunci mu yi umaru bihi mu rike da kyau fa Allah ce fi buyutin adina Allahu an turfa aw yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha ko yusabbahu lahu fiha aw taqra'a bil ghudwi wal asal tace mi rijal kaga Allah ya ce waɗanda za su taya masallaci su yi sallah maza ga in yi maka fasara yan tasha a ce qatta ka san wanda an ka ce wa azzin fil nasi bil hajji ya tuka rijalan ka yi kira waɗanda za su zo maka rijalan sai ce mazaji kenan babu hajjin mata rijalan sai ce katta a'a nan rijalan jam'i ne na arrajulu mutumin da yake tafiya ƙasa bi dilalati siyaq ya tuka rijalan wa ala kulli dhamirin wasu kuma za su maka akan abin hawa to jan kuma rijal jam'ur rajul ne to shi nan rijalun kin nan sai malamai suka ce wanda yake nuna zuwa masallaci wajibi ne akan maza ba mata ba ni addali don ya ce rijalun to amma kalima ta rijalun ismun ne jamid ba a fitar da mafumi akan shi tunda ba mustaqqin bane amma yu'awwalu bi mustaqqin ar-rajul laysa bi awra wal mar'atu awra wa wannan kalima ta aura salihatul lit-ta'lil kenan ci yasa ita mace tunda al'aura ce ba a wajibta mata zuwa masallaci ba mun ji mafhumul laqabi ana jina da kyau tau to bayan wannan sai mu zo zuwa ga matsala kafin ta ƙarshe shurutul akhdh bi mafhumi al mukhalafa shi mafhumul mukhalafa ba kullun aka aiki da shi ba tunda ka'ida tana buƙatar wani lokaci a bita hankali in akwai istisna'i togewa a tokaci l'exception confirme la règle inji baturi al istisna yuwattidu al qa'ida tawqidan wattada yuwattidu tawqidan ay thabbata yuthabbitu tasbitan na farko Allah yu'aridahu dilalatul mantuq in an ka samu mafhumil mukhalafa sai ya ci karo da mantuki abin da ya zo karara cikin nassi to nan ba a aiki da shi an gane ko misalin shi da Allah ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla al hurr bil hurri والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فإن مفهومها عدم القصاص بين الحر والعبد تند الله يتي الحر بالحر لا إن يكش لا أكشش تو لا abin nan wal abdu bil abd bawa da bawa wal unsa bil unsa mace da mace to kenan mace in ta kashe namiji ba a kashe ta koko in namiji ya kashe mace ba a kashe shi koko tun da zakar usul hadil unsa yani sai an karo wata mata guda kamar da suka cewa in ya kashe bizan na kashe shi kaga wannan ba za a yi aiki da shi ba amma sai Allah ce a cikin mantuki wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl duk wanda anka kashe da zalunci nan kaga sai ya nuna cewa mi duk wanda anka kashe an ba yan uwan shi sultanan malamai suka ce sultani shine na in suna so a yi musu kisasi a yi diya kaga da mun dauki cewa wal unsa bil unsa mun ka dauki mafhumuhu namiji da mace ba a kisa kenan kaga nan amma mantuki wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyyi sultanan sultanan mantuki na to dan sai ayi aiki da shi kenan ba a aiki da wancan mafumi da yazo a cikin suratul baqara jama'a mun gane na biyu ba a aiki da mafhum na al-mukhalafa Allah ya kuna kharaja makhraj al-waqi wal ghalibi wani lokaci ya zamanto shi sifa din na mafhumul mukhal mafhumukin shi ya zo ne akan abin da makhraj al-waqi abin da yake abkuwa wal ghalib da abin da yake yawan maimaituwa kaga inda Allah ya ce wala taqtulu auladakum khashyata imla ga ku kashe ƴaƴan ku saboda tsoron talauci ba shi ke nuna baka ya halatta in ba tsoron talauci kake baka kashe ɗanka a wannan lokacin yana daga cikin abubuwan da suke faruwa ga laraba suna kashe ƴaƴan saboda tsoron talauci ko saboda su asbab in ka diba wajen ayar وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركائهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم امام ابن عاشور اكن التحرير والتنوير رحمه الله عليه ورحم الله جميع المسلمين يا كاو فسكا ta kai guda goma da laraba suke kashe ƴaƴansu muna ganewa ko ko inda Allah ya ce wa yaqtulun nabiyina bighairi haqqin kaga yahudawa suka kashe annabawa ali imran bi ghairi haqqin bakar kuma bi ghairi haqqi kuma ga nan bane sannan wa yaqtuluna al anbiya'a nabiyu a cikin ali imran ga mai har da qur'ani to wannan ba shi yake nuna cewa ba suna kashe annabawa da wani abin nan a'a suna kashe abin da ya faru na wanda Allah ya bada labari don babu annabin da za a kashe da gaskiya misali da inda Allah ya ce wa man yad'u ma Allah ilahan akhara la burhana lahu bihi wanda ya kashi wanda ya ambaci wani Allah ya shirka da Allah la burhana lahu bihi wanda bai da wata hujja ai babu wanda zai yi shirka da Allah kuma zai mutu da wata hujja babu ta waƙin abin haka shi an gane ko bai kawo kuma wani misali ga wanda galibi malamai suna kawo shi wa raba'ibukum allati fi hudurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna kaga wa raba'ibukum ya halatta muku auri agoliyarku allati fi wa raba'ibukum allati fi hudurikum wanda a cikin gidanku min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna matan ku wanda kun ka shiga da su kun kai kwanciya aure to an ka ce fi hudurikum wanda a gidanka shin in kai kwanciya da mace dan yarinyar ba gidanka take ba za halatta gare ka ba ta halatta gare ka ba tun da ka aure uwarta kaga kharaji makharajal ghalib ala rabba mu fahimta ba a aiki da mafhumul mukhalafa ifadatu tashni'i in yazo dan ya nuna abu yayi muni shine tashni'a munanar da abu ya ayyuhal ladina amanu ya kunu kun kai imani la ta'kulu riba adhafan mudha'afa kakku ci riba linkin balinkin shi yasa wasu mallamai yan duniya da sun kaci kuɗin turawa sai sun kace a Allah ya ce linkin balinkin amma in dai 1% ou 2%, 2,5%, donc il n'y a pas de problème. Eh, il n'y a pas de problème. Adafa mudafa Allah ya ce. Kaga waɗanga turawa suna son irin su a kai su majalisar ɗinkin duniya a gina musu gidaje a ba su bebit su auri jajayen mata su rinka cin cire da kashi. To gashi adafa mudafa sun kaci wai sun iya faransai da angile. Saboda an kirkiro Islamology da Islamic State wai ba a yarda da Qur'ani a fassara shi da Larabci ba da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam sai an maida da Faransanci sannan a yi research islamic study islamology almuhimmu azafan mudha'afa nan ya faɗi abin da yake abkuwa ne a wancan lokaci amma Allah ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin wa ma siyaghal umumu ce wala tukrihu faytayatukum ala albigha'i in aradna tahassunan kakko tilastar da bayinku akan zina in sun yi niyyar kame kansu sai wani ce to kaka jiya in siyan sun kace su in musu yarda ba kenan in mutum mace ta yarda ta yi zina ya fada problem kamar da tura suke cewa in dai mutum na da 18 ans yarinya tana da 18 ans namiji da 18 sun mallaki hankalin kansu in sun kai zina babu wata kotu ta bature da za ta musu hukunci saboda sun mallaki hankalin kansu kuma da niyyar suna son kai liberté totale shine aka son aka amuna cikin ƴaƴan liberté totale sai abinda sun kaga dama to kaga wannan yana da hatsari kwarai da gaske an gane ko eh yana da hatsari kwarai da gaske shi yasa yanzu waɗansu suka ganin ƴaƴan suna da incin su je su yi zina su biya musu fakacir ta wuta da ta ruwa aka musu buhuhun shinkafa eh aran ba babu wanda zai ma Allah wayo duk kare ta kai Allah shi halicce ka wallahi ba a yi ma Allah wayo daga cikin abubuwan da ke hana a yi aiki da mafhumul mukhalafa al-hasu wat targhib ya zama to an yi abu don kwadaitarwa da motsar da kai kai abu kamar inda Allah ce wa matti uhunna alal musa qadaruhu wa alal muqtir qadaruhu mata'an bil ma'ruf tatami haqqan alal muhsinina haƙƙi ne akan masu kyautatawa a'a nan ba kana ne kace kai kai ba mai kyautata kace ba a'a an hudi muhsinina dan kwadaitar da kai ne da inda Allah ce walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan alal muttaqina an gane ko ba shi ke nuna abin mai zaman to ba wajibi ba ko mustahabbi don wasu malamai sun ta wajibi ne ko mustahabbi ko wasu mata wajibi ne wasu mata kuma mustahabbi na musu tamattu'i almuhimmu dai akwai bayanai masu yawa in ka diba cikin in ban manta ba al-bahrul muhit na Abu Hayyan at-Tauhidi a can cikin suratul Ahzab wajen ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fa ta'alina umatti'ukunna wa usarrihkunna sarahan jamila ya ka bayani kun malaman ayatul ahkam wajen ayoyi na tamattu'i wanga tamattu'i sun yi kawo bayani a cikin suratul baqara ina fata ana fahimta ta irin waɗannan ayoyin ba sai mun tsaya mun yi dogon bayani ba ba a aiki da mafhumul mukhalafa shine in ya zamanto ya zo akan imtinan kamar nan ana nuna ni'imar da Allah ya muna wa huwa allazi sakhara bahra Allah shine hore muku teku li ta'kulu minhu lahman tariyan dan ku ci abinci tariyan nama danye ba shi ke nuna naman buki shi in ya bushe ba ba a ci an gane ko yawwa sai abu na ƙarshe ina ganin almubalagha wa ta'kid ba a eh, ba- ba na ƙarshe bane kafin na ƙarshe shine wato inda almubalagha ayo kawo abu dan saboda mubalagha kai matuƙa kamar inda Allah ya ce walau annama fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abharin ma nafidat kalimatullah da yace teku bakwai in za a rubuta ilimin Allah ba za su kare ba shi ke nuna an karo su bakwai ba ko an kara guda ilimin karewa zai yi bilal haya aka nushi kan wani ya laɓe da wannan sai abu na ƙarshe shine at-ta'kidu bit-tahriji shine karfafa at-tahrij kamar kunci a nuna maka in kuncin ka ya kai kunci to babu matsala inda Allah ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna an yaktuna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir kaga yace bai halatta ba su boye abinda a cikin ma'aifasu su matan da an ka saki in sun yi imani da Allah da ranar ƙarshe nan ta'akidi na wajen nuna sun aikata babban laifi shine at-tahrij kuntata musu al-haraj akwai nauyi ba shi ke nuna mace in ta boye ba tana da ciki ko ta zube shi ko bata zube shi ba ba ta da imani kahira Allah ta kamar da suka ta ga cewa kahira Allah a ana nufin ta aikata aiki irin aikin da babu mai aikata shi in ba kafiri ba amma ita bata kafirta ba in ba haka ba ya za mu yi fahimta to ƴan uwa yanzu wannan matsalolin sun kare fakaran mu ta uku insha Allah ta'ala ita za mu tashi akan ta fi taqsimid dalalati hasba quwwatiha aw du'fiha insha Allah rabbul alamin to ita wagga fakara tana da muhimmanci wajen sanin kuwan lafazi shi wanga kamar wajen babul jam'i wa tarjihna idan an ka zo ma'anoni sun ka ci karo da juna to wacce ce za a dauka to na ake gane kuwatul lafzi da kuma du'fi kuwatul dalala kenan wa du'fiha sun ka ce akwai taksimi na hanafiya su ga yadda sun ka kasa khafiyud dilala wanda dilala shi ta ɓoyi sun ka ce akwai almutashabih akwai almujmal akwai almushkil akwai alkhafi zahirud dalala ya an ce khafi wanda ta boyi kenan waɗanda duk ta boyi cikin su sai zahirud dalala wanda dalala ta bayyana akwai al-zahir akwai an-nas akwai al-mufassir akwai al-muhkam in mun ka diba kamar za ku ga kowane tare da kishiyar shi ne ina fata an fahimce ni tunda al-mutashabih kishiyar shi al-muhkam shi kuma eh, al-mujmal kishiyar shi wato abin nan al-mujmal al-mufassir wanda zai fassara shi shi kuma al-mushkil al-mufassir zai bayyana shi an gane ko al-zahir shi kuma annas zai bayyana shi misali in mun ka dauke su kama a jujjuya su wa amma shafi'iyya sai dai wajen su shafi'iyya aw al mutakallimun ko ko inda suke cikin ilmul kalam suke rubuce rubuce kinan kaga da malaman fiqh da malaman ilmul kalam an yi tarayya annasu su sun dauke shi kawai ga yadda yake annasu al-zahiru al-ma'ulu al-mujmal su wajen su hudu ne ba takwas ba to sai malai yace za a dauki na shafi'iyya don galibin malaman usul fiqh sun tafiya akan shi an gane ko sai yake cewa lafazi in an kai ɗauko kalima an kai magana da ita an gane ko tana ɗaukar halaye daban-daban halatun lafz kenan Allah ya tamila fi zalika siyaq illa ma'an wahidan ya zama to cikin siyakin da an kai amfani da wannan kalma ma'ana guda take dauka to wa hadha huwa nassu shi ake ce ma nassi ba wancan nassi ba kawai zama to nassi da alqur'ani ko sunna a malaman usul fiqh suka ce nassi lafazin da cikin siyaki ma'ana guda ta zai dauka an yahtamila ma'ana yayni fa akthar ya dauki ma'ana biyu ko fiye da biyu lakin yakunu rajihan fi ahadihima sai dai yafi rinjaye a daya wa yakunu rujhanuhu min qibali wad'i lafzi nafsihi kuma ta fuska asalin azala fazil tun farko haka na yake ya fi ɗaukar wannan sannan wannan wa hadha huwa zahir to shi da aka ce ma az-zahir ba yana nufin abin da ya fito ga shi ba wajen sunan shi wajen malamin usulul fiqh an yakuna rajihan fi ahadihima ya zamanto a'a ya fi rinjaya cikin ma'ana ɗaya daga cikin ma'anun da yake ɗauka shi lafazi la min qibali wada'il lafzi amma ba wajen tun aza shi ba bal li adillatin kharijiyya saboda waɗansu dalilai da suka yi na waje za a zai a abin nan kenan ma'anar shi a lafuzan guda biyu daidai take amma in an hankalta mu ɗansu dalilai na waje to ya fi ƙarfi ga guda in muna ganewa kenan wa huwa al-ma'ulu shi ake kira al-ma'ulu da alhamza ne Allah ya kuna rajihan fi ahadin ma'anayihi ma'anihi kenan bai kasance ba ya firin jayi ga ɗaya daga cikin ma'anonin shi lamin maddatihi ko daga shi asalin karan kanshi shi lafazin dama shi da aka cewa min haifin wada wala min al'adillatil kharijiyya kuma in an hankalta ma dalilai na waje ba a samu ma'anar ta haƙaƙi ba wa hadha huwa al-mujmal to shi ake ce ma mushmal mun gane ko kenan kaji yadda ake kasa lafazi in ya ɗauki ma'ana ɗai ya zan nassi in ya ɗauki ma'ana biyu amma guda ta ƙarfi ya zan zahir in ya ɗauki ma'ana fiye da ɗaya amma rajihi ne saboda waɗansu dalilai na waje ya zan ma'udu in kuma ya zamanto ba rajihi ba ne daga ɗaya daga cikinsu kuma ko cikin zatin shi ko cikin adillar kharijiyya to sai ya zamanto shi ake kira al-mujmal to bari mu bayanin shi a gurguje kamar da anka ce an-nassu huwa al-lafzu alladhi la yahtamilu illa dalalatan ko dilalatan ko dalalatan wahida fi siyaq alladhi warada fihi min amthilati dhalika qul huwa Allahu ahad kace Allah ɗaya ne wannan ma'ana guda shi ka dauka da an tahi wajen wani tawili to banna ta za a yi Allah wahdahu la sharika lahu fi dhatihi fi sifatihi an gane ko fi af'alihi wa fi asma'ihi bai tarayya da kowa a cikin dukkan abin da ke da alaƙa da shi na zatin shi ko sifar shi ko sunayen shi ko ayyukan shi muna ji ko a darajar saniya kenan inda a fara lissahi nasu shi ne kan gaba tun da shi ma'ana guda ke ɗauka in an ka hankalta ma lafazi ba nassi ba ne to sai a ɗauke shi a zahir a gani wa huwa lafzu alladhi yahtamilu aksar min dalala shi ne wanda ke ɗauka fiye da ɗai lakin da rajihu fiha lakin da rajiha fiha ahaduhuma kenan ɗaya daga cikinsu shi ne ya fi ɗaukar ma'anar min haifin wada'i ta fuskatun adala fadin kenan min haifu ma'addatihi kama inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum an gane ko domin da an ka ce hurrimat alaikum ummahatukum tana iya ɗaukar dukkan iyaye an ka haramta wa yahtamilu an yuradu ba'd tilka al-asnaf tana yiwa kuma ba dukkan su ba sai dai raji'i mi yahi karfi umumi li wurud al-madhkurat bi siyaq al-umum domin da umumi sun ka zo bai ce ummahatukum ba iyayenku inda sun ka aihe ku ummahatukum yace to tunda ummahatukum yace duk macen daga ɗaukar sunan uwa ta fuska aihuwa ta shiga ciki da uwa da uwa uwa da uwa uwa uwa da uwa uwa uwa uwa uwa uwa uwa uwa uwa uwa uwa dan mu gani to duk sun shiga ciki tunda zahirin shi umumi shi ka ɗauka amma ka iya cewa a'a yana nufin hurrimat alaikum ba'd ummahatikum amma az-zahir min haythu al-wada' duk uwa ta shiga ciki shine wadansu malamai su ce ma mubham wani lokaci an ka ce mubham ana nufin a domin ya shafi kowa da kowa muna iya bari shi haka misalin al-ma'ulu huwa adh-dhahiru alladhi dalla ad-dalilu al-kharijiyyu ala rujhani dilalatihi shine wanda dalili na waje nuna ya firin jaye akan dilalatihi al-marjuha akan wadda an karin jaye shine mataki na uku kenan nan dan mu gane mu rike karatu da kyau in ka samu kalima cikin nassi to matakin ga hudu zaka dauka in ma'ana guda take dauka kayin kahita to in ya zama to tana ɗaukar ma'ana biyu sai a diba cikin ma'anonin da lafazin nan yaka ɗauka wacce ce tafi ƙarfi in biyu yake ɗauka to in cikin karan kanshi ga wadda ta fi ƙarfi kenan ita gaba ita ce al'asul to in wannan ba ta yi ba sai a komo zuwa ga yana ɗaukar ma'ana biyu amma akwai wasu dalilai na waje da za su ba da cewa ga wadda ta fi ƙarfi to na sai a kira shi al-ma'ulu daga nan ka samu ta'wili inda Allah ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathatu quru lafazin al mutallaqatu zahiru dalalati al umum yana nuna duk mace da anka saki ta shiga ciki an gane ko duk mace da an kasaki ta shiga ciki amma lakin dallar dalilu ala annal maqsud bihi huna al khusus sai an nuna cewa an keɓance wa hunnal madkhulu bihinna sai mace da an ka shiga da ita in mace ba a shiga da ita ba to ba ta da ma'idda ya ayyuhal ladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha ko ba haka nan bane غير الحوامل kuma banda mace mai ciki wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahunna wala liya'isati min al mahidi banda tsohuwa da ta yanke kaura daga haila wasaghirat da kuma ƙananan mata allati lam yahidda wannan musiba don Allah ya ce wallahi ya isna min al mahidi min nisaikum idan tabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahid ba sai kuma fahimta ba kaga nan sai ayi tawilin shi kenan shine al ma'udi yana iya ɗaukar dukkan matan yana ɗaukar ba duka ba amma a zahirin shi duka shi ka ɗauka to amma abin da ya nuna ba duka aka nufi ba ga dalilai sai wanda mijin ta yi mutu bai shiga da ita ba to ita ko wannan ita tana ita tana ta shiga cikin hukuncin mutallaqat an gari ko walladina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra ita ba mutallaqa bace amma dai cikin hukuncin za ta shiga tun da kamar an sake ta da sai dai kuma tana da sadaki وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة ونصف ما فرضتم ko ba ka nan bane in kun sake su kafin ku shafe su to wajen sadaki to amma ita ba sakin ta an kai ba mijinta mutuwa na yi sai a ce to tana da sadaki in ba a yanke sadakin ba sai a bata sadaqul misl kuma tana gado domin cikin idda akwai haƙƙin mamaci kuma akwai haƙƙin Allah ka a ce a to ai bai shiga da ita ba sai a ce akwai haƙƙin Allah sannan ba a da labari ba a sani ba dan duniya na an daura aure tana can gidansu ba sani ko ya doke ta sun dan yawata ita shari'a tana da hankali ta hika sana abin da kamata a yi ko kuma a'a hankalin da bai san ciwon kai ne na ba ta saba mai a darajatul rabi'a mataki na hudu kenan idan an ka zo kan kalima an ka rasa wancan mataki na farko na annas an ka rasa na al-zahir an ka rasa al-ma'ul sai a kuma al-mujmal wa huwa ma yahtamilu aksar min dalala shine wanda yake ɗauka fiye da ma'ana ɗaya walaisa fi siyaqi ma yadullu ala ta'ayyinil murad cikin siyaqin ba a samu abin da ya nuna mi ake nufi ba minhu daga gare shi aw tarjihu ihda dilalatihi kuma ba a samu abin da zai rinjayar da ɗaya daga cikin ma'anonin shi ba alal ukhra akan ɗaya min siyaqi daga siyaqi ina fata an fahimci ni sai da manto mujmal to irin wannan malamai suna mu'amala da shi akan fuskoki daban-daban sai malamai sun kace fal wajibu alal mufassir fil lafz al mujmal talabu tafsirihi min al madani allati dhakarna in ka samu lafazi mujmal sai ka koma zuwa ga dalilai ko cikin alqur'ani ko sunna abin da yake bayyana abin da ake nufi in baka samu ba sai kai isti'nasi da maganganun magabata an gane ko in an samu in magana ce wadda tana koma ta sahabi tana koma zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam to ta koma kamar hadisi in kuma ijtihadi ne yayi to nan sai a duba dama ijtihadin su yana da karfi tun da sun bambanta da mu mun gane ko yawa in ba a san maganar sahabi ba to fa in lam yujad in ba a samu ba cikin nastoshi to wajaba tawaqquf ko dai malamai sun ce a tsaya cak aw hamluhu ala jami'i ma yahtamiluhu ko ko a dauke shi na daukar duk ma'anonin in amkana zalika in yi hakan yana kama kullu fil mushtarak kamar yadda muka faɗa a cikin al mushtarak kenan in ma'ana biyu yake dauka kuma duk suna shiga sai a sai a watsa su hamlul mushtarak ala ma'ainihi shi ma mujmal yuhmalu ala ma'anaihi ko a ma'ani duk ma'anun da yake dauka in ma'ana goma yake dauka wannan shi zai taimaka maka wajen sanin daraja ta kuwa ta ma'ana kuma ya taimaka maka wajen aljam'u aw tarjih in yana daukar ma'ana takwas kuma dukkan su suna shiga wanda shine asalin muqaddimar wannan karatu da muke yi har yanzu za mu zo wajen aljam'u ikhtilaful mufassirin anwa'uhu kayfiyatu ta'amulu ma'ahu al-jam'u aw at-tarjih zamu dauki tafsiri na ibnu jarir at-tabari insha Allah sai mu ga yadda ake yi za a samu mas'ala kamar mas'ala za su kai kamar dubu ko dubu da yan kai eh in Allah ya kaddara to kaji yadda ake mu'amala da lafazi in ya zo kuma wannan shine karshen karatun mu na wannan insha Allah ta'ala sai zuwa gaba eh wa fa'idatu ma'rifati tartibil alfaz eh wannan magana tana da muhimmanci gaskiya ne fa'idar sanin tartibin lafuzza hasba kuwaci dalalatiha ta fuskar karfin ma'anarsu a tarjihu inda ta'arud gashi dai ne ka yi rinjayar da sashe akan sashe a lokacin da sun kaci kalmu da juna fa yuqaddamu al-aqwa sai a gabatar da ma'ana mafi karfi alal afi akan mai rauni fa yuqaddamu an-nassu kenan nassi shine za a gabatar kan gaba summa zahiru sannan zahir summa ta'wilu sannan a kawo al-mu'awwal bai kawo wancan ba summa al-mujmal wallahu a'lam Allah shine mafi sani kaga duk in mutum bai san wannan ba to kaga akwai matsala shi yasa kenan zamu dauki tafsir ibn jarir at-tabari Allah ya kaddara mun kare wannan muqaddima sai mu mu ga bayan mun faɗi ka'idodin sai mu ga ga yadda ake tabbaka su ka'ida guda ita zamu dauka ta al-ikhtilaf kuma nan za a hitar da mas'ala ta kai kusan dubu da wani abu in Allah ya kaddara mun gane ko to Allah ya taimake mu abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh